المرسلين وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المعذر ولتعرف بنظرة تأتي لنا بالزفر jiya mai bayanin mu'jizar gogar ruwa tsakanin yatsun mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da ruwa yan kaɗan suka zama masu yawa ko ko sisito daga tsakanin yatsun shi kuma su yawa su shi mutane ko da dubu nawa ne sai wani abu wanda yake kama da wannan fasalin fasali wani ma shi hada yana daga abin da ya kama da wannan min mu'jizatihi da da mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafjirul ma'i hukumar ruwa bi barakatihi saboda albarka shi ba ga yatsun shi ba a daga ƙasa wabti'asihi bi basihi da yawan shi saboda taba shi da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam wada'awatihi da kuma addu'a ta da tabarwa kaɗan a ga cewa sun zamo masu yawan gaske da abin da ake bukata da su a yi kuma a bar saurana imarawa malikun fil muwatta yana daga cikin abin da imam malik ya rawaito a cikin muwatta shi an mu'adhin bi jabal daga mu'adhin bi jabal fi qissati ghazwati tabuk cikin labarin yaƙin tabuka wa'annahum su waradul aina sun zo da idaniyar ruwa wa iya tabitu bi shay'in min ma'i tana da ruwa yan kaɗan mithli shiraki kama a ce hancin takalmi wurin rashin tsawo da rashin kauri na wato ruwan yan cito kwarai da gaske kawai shi ba garifo min al'aini sai suka dunga kamfata ruwan nan bi ainihin da hannuwansu dan kwalfato ruwa haka su zuba su dan ciwo haka dan cito ne ruwa su dan ɗaya ko kaɗan su zuba a tajta ba a fi shayin hauruwan na suka taru kaɗan cikin wani abu da ke ga hannunsu suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba ga sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi wajahu wa yadayhi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuska ce da hannuwa ne cikin 'yan ruwan nan 'yan cito wa adamu fiha ya mai da ruwan nan cikin inda an ka ɗebo su an ka ɗan ɗebo kana ɗan cito haka to sai wanke fuska da hannu guda biyu sai yasa aka sake zuba su wurin idaniyar ruwan nan wajaran jima'in kasirin sai ga ta gudana da ruwa masu yawa ita idaniyar ruwan nan fastakan nasu mutane suka sha suka cika abubuwan da ake son cikawa da wannan ruwan albarkar ruwan da ya wanke hannu da fuska ya zuba ga ta koma idaniyar ruwa bata kafe ba kala fi hadisi ibn ishaqa cikin hadisi ibn ishaqa yace ban khalaqa min al-ma'i ma lahu hissun ka hissi sawaki sai ga ruwa suna bulbulowa suna bubbuga suna kisan juna suna ƙara kamar ƙara tsawa da tsarayi kawai talaukaci ga warkiya ta zo ga tsawa irin wannan rubutun haka idan ya ruwa ta dunga ruwan na cicituwa suna ƙara kamar tsawa daga sama sun makala sannan sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yushiku ya mu'azu in ƙalar duka hayatu hantara ma hauna ƙalƙule a jinanin ya ce ya mu'azu ya kusa inda rayuwa ta yi tsawo gare ka wato in kayawancin rai za ka ga zunnan gehe-gehen su zama wadama da gonaki gadinoni albarkar wannan ruwan wato wannan ruwan zai cika wannan ya malala ko ina kuma ya tabbata a adon noman rani a wurin da kuma gadinoni na wurin nan gaba kaɗayin kayan wancan da za ka iska wannan albarkar wannan ruwan da manzo Allah ya wanke hannuwa da fuska ya zuba ga idanun ruwan nan a ga ya san mu'jiza ko sallallahu alaihi wasallam wa bi hadith al-barra'i wa sallama tabnil akwa'i wa hadithuhu atam hadisi shi na barra'u da sallama ya fi cika bisa ga wancan na farko fi qissatil hudaybiyya ta labarin da hudaybiyya wa hum arba'a asharata mi'atan su ɗari goma sha hudu ne dubu da ɗari hudu kenan wa biruha rijiyarta la ta ruyi hamsi na shatan ba ta koyar da dalilo hamsin wani ruwa cewa hamsi na a shatan ba shatan ba wato da za a bar ruwa da iccen dalilo hamsin ruwan nan ba su da su fala zahanaha sai muka kwalheta falam na tarbiya katarata ba ko ko digon ruwa cikin ta ba faka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala jabaha manzo Allah zauna gefen ta qala al-barra'u barra'u ya ci gaba da cewa wa utiya bi dalwin billah ya aka kawo mishi wata guga wurin mota da dalilin kenan babba saka yayi tohi fada'a ya addu'a wa qala salamatu salamatu shi ba sai ce fa in ma da'a wa in ma basada biha to ko da ya addu'a ko ko ya toba wani abu ciki ya dai muci da baki ba ga tukku to ko addu'a ce ko ko to yayi dayan biyu dai fajashat sai ga ya ta gudana da ruwa ta cika da ruwa kuma ta gudana ruwa masu yawa fa'arwau an fasahun warika ba suka kosar da kawunansu da dabbobinsu da rakunansu da abin suka da shi an ka cika albarkar wannan abu da ba za Allah yana addu'a na wa fi gairi ha ta yi da ruwaya ta yi fi ha da rikissa an karbo cikin abin da ba ga wannan riwaya guda biyu ba amma kuma cikin bayanin wannan kissa an samu wannan bayanin da za mu yi min dari ibn shahabin daga hanyar ibn shahab il hudaybiya ta hanyar ne ga hudaybiya ya ce fa akhara da sahaba da aka yi mai koken rashin ruwa sai fitar da kibiya min kidadatihi daga kware shi wa wada a hufi sai ya sa kibiyan nan tashi fi ka'ari kalibin cikin zurfin wata rijiya laisa bihi ma'u wadda babu ruwa ciki sai ga ruwa sun cicito sun cika rijiyar nan har suna malala farawuyan nasu mutane suka sha suka ƙoshi dabbobi suka sha suka ƙoshi hatta zarabu bi a ƙanin har raƙumma suka je suka durkusa suka gajiran su huta don su dawo su ƙara cika dam ɗin da cikinsu kasan shi rakumi yakan kwana arba'in bai bukaci ruwa ba kuma in matsuwa ta kai matsuwa ana yanke shi a hili a iskar ruwan nan lahiya lau a ɗiba amfani da su wata hikima ta allah idan ya ji kishirwa dam ɗin shi na ciki sai ya ɗebo ruwan nan da ciwo ɗin shi na halitta ta allah ya kai shi inda aka bukata maganin kishirwa in ya kai sai ya dace sai wancan sun ƙone sannan sai ya koma buɗewa ya cika inda ya kaso dan bin shi kenan saboda Allah ya san dabba ce da ya cikin sahara inda babu ruwa ko da yaushe sai Allah ya shi da dam ciki ciki ne to sun ka cika dam din har suna kai suna kwakwanci jiran zuwa an ji masu koma su ƙara shan ruwa daga rijiyar da ba ta da ruwa suna cewa la na ba'iru kana sa'aba wa aina an nakhilun bi amin biruhu sala musbida wa wata kasalmanin bisu da yaron ko jizoyi biyu rubu sa'ar musulmi saboda ya sa ga kibiya ta cike soka kaga kibiya da ruwa ai ba su da dantaka ile da ga wanda rabbi a saka alhajar ne bugi duci da sadaka ya kai Musa da sanda da cici to ruwa ga duci ba su da dangantaka amma dai Allah ya ce tashi in taimake ka to shine manzon Allah mai dan kawai ya ce ruwa ku hito da ya ce da sun hito amma saboda gwada muna a yi riko da asbabu sai ya ɗauki kibiya ta sai ya soka sai ga ruwa suna albi sama sallallahu alaihi wasallam to kaga wanda ya ce shi ma kamar annabi yake yadda muka ce ruwa wajen kwana shidda ko muka ba mu da ruwa to da sai ya zo shi mu gani a a za a yi ko ku irin da mu sai lama za a yi ce mishi rijiya tana da ruwa yan kaɗan manzo Allah ya yi tohi ta cika da ruwa wata ma babu ruwan ya zo ya saki biya ta yi ta cika da ruwa har ya zamo ya zamo tarki sai ce a kai shi wannan ai ba wani abu ne shi ba na ɗaya an ka kai shi ga rijiyar suna da ruwa sai dai ba wanda yawa sai ya to ya tohi sai sun ka kone gaba ne ba ya kanta annan ba ya yi tohi sai ta kone kuma ta koma ruwa ba da aka mai cewa shi ba ya yake da maza Allah su to sai ya zo ba mu da ruwa don kwana nawa ya zo mu gani a a za a yi kuma kai ya zo marsa kone a lallan sallallahu alaihi wasallam ya zama ne mara arziki wa ana bi katadata an karbo hadisi daga abu katadata wa zakar shi ku sai roita Allah ta su cewa mutane shakau sun kai kara al'adasha kishirwa ila rasulillah zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi ba da asfari shi bai ayyana ba yace cikin sashen tafice taficen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suka kawo cewa ya rasulullahi ishirwa ta yawa ko babu ruwa bada abil miqati sai ya ce a duk mishi abin alalla babu wanda ake zuwa alalla ba za a zuba ruwa ciki ne waje alaha bi dubbihi sai ya sa abin nan nan kasa ga hamattar shi ya dan haka ya dan boye sai ya kai sallallahu alaihi wasallam dan dai ya gwada mana al-akhd bil asbab da sayyidina umar ya sami kana tukunna kana jan tasbaha Allah ka ba mu arziki Allah sai ya samu sanada bai da ba dan kwalibi sai ya kwada maka ya ce ka targa na ayin ruwan zinari ko rawa tashi ka ta zuwa da sana'ar da kai lokacin su gobe kana ce Allah baka arziki shine ku yi riko da asbabu amma kuna ba su dogara zuwa ga Allah game da wata jarida ta bai maulan musu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ce ya shehu ma iya falsafa tuka fil hayati menene hikimar da kake gina rayuwarka a kanta sai ya ce al'akhd bil asbab wa tawakkul ala Allah awwalan wa akhiran radiyallahu ta'ala ce falsafa ta hikima ta zai yi riko da asbabu in ina da bukata duk abin da za a ce da an yi kaza to zai duk abin da za a bi zan bi don riko da shari'a amma ina mai dogara da Allah cikin biyan bukata ta farko da ƙarshe kai riko da asbab amma ka dogara da Allah subhanahu wataala shi ne sai yasa abin na haka ga haɓar ne dan mace sai ya kirkai sun bar ta gama fama sai yasa bakin abun aulallan nan ga bakin shi yasa bakin shi ga bakin mu ce buta ce sai yasa butan nan ga baki ne sallallahu alaihi wasallam to mi ya ce ya ce ballahu alam na fasa biya amla daidai na ga ya sa bakin buta ga baki ne ya yi tohi bai yi ba allah ne ya sani kaga kyaman mutum ya karya dama abin da karya ka kara ko ka rage idan magana ce daɗi kaga yana cewa maza allah ya sa bakin ta ga baki ne ya tohi ko tun da zai sa sa bakin ba zai ya towa biyan shi ba ko ya towa addu'a ta hayakin nan bai zuwa ko ba biyo to to wannan shine albarka haske ne daga Allah subhanahu wataala aka ce ya to ya ce ba kwasani ba ya dai ga sa bakin hutan nan ga baki ne ya cire daga tori yayi addu'a yayi ni dai ban sani ba yace wallahu alam Allah shi addisani da fasafiya to iya cikin ta amla ko bai ba shi dai da ya haka abun nan kutan nan da ya aji fashariban na su mutane suka dunka shan ruwa suka dunka shan ruwa hatta rawau har dukan su haƙoshi wa malahu kulla ina'in ma'ahu suka cika kowane irin masaki kowane irin abu zuba ruwa wanda an tare su daga ɗan abun nan ya kutan nan ta alwala to yace shi kawai sai ka zo ka zo da masakin ka kai ta bulbula ba su karawa har ya cika wani ya doko salkatai ya aza bakin ya ta bulbulawa da ina ruwan nan ka fitowa daga Allah su ka fitowa subhanahu wataala ha aka cika dukkan wani abu zuburawa da a tare da su farko yila ilayya da na duba butan nan tau sai na ga kamar annaha kama akhadha minni tana nan kamar yadda manzo Allah ya shi ta garin yan ruwan nan da a ciki suna nan ni da gaina ba su karu ba su rabu ba amma ga an cika sarkoki an cika kwanoni an cika komi da korai amma ruwan nan suna nan ne mu'jizatan min sallallahu alaihi wasallam kama an ce ku nawa ne ya ce wa kanu isnaini wa sab'in rajulan mutum saba'in da biyu ne ya buta alwala ta kwadda su da su da raƙumman su da dukkan kayayyakin su cikin yan buta ga hannu sallallahu alaihi wasallam warawa mislahu imran ibn husayn shi ma imran husayn ya rawaito irin wannan hadisi wa zakara dabari imam dabari ya ambata hadisi abi qatadata ala ghairi ma zakaru al sahih ya ambata hadisin abu katada a kan sabanin yadda ahalus sahihi suka ambata shi a wanda ya ce an da nabiya maza Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja bihi ya fita tare da su mubiddan li ahli mu'tata yana mai ƙara yawan mutane ga mutanen mu'tata waɗannan da ya ba komanda uku ya ce yan an ware ya rasu wane ya tsaya in wane ya rasu wane ya tsaya su jafar su zainuna harisata su wane ne guda abdullahi da rawahata ina nan tsaye ya ce allahu akbar ga sai can ya rasu ya yi shahada har da hawaye manzo allah ya ya ce amma ga jafar can ya dubi can ko sai tsaya ya ce allahu akbar jafar ya yi shahada ya fashe da kuka ya ce amma ga abdullahi da rawahata ya karbi da can sai ya koma ma ba wani washe da kuka sallallahu alaihi wasallam ce shi ma ga ce ya yi shahada to sai wani sheka da tuta sai ya ce ba khalid wali ya ce a sheka sarki ya ya ce a wata na uku da musulunta ka ce ban shugaban yaƙi ne ba alkara ba ne ai da ya zo ya turo ai shi ya ce in wani ya rasu ga wani in wani ya san son za su ai bai ce in na uku ya rasu ne da tuta ba da haka ni ba zai yi karan bani ba sai ta to na tabbata cikin rundunar nan babu sadauki babu wani yaƙi kamar kare kuma in tuta na aga ta wada an wa rosa za ka bari a rosa mu ci ta amma za Allah bai ce to maza Allah bai ce sai ka bari shi kenan an ce mu da yaƙi khalid to Allah karba wallahi da na doka kai nika don in ba ya ce to kuna mani alƙawarin zafin umarni na suka ce iya ce to kawo ya ce kan wanda ya koma tsarar wani kan wanda ya koma halitta wani kan wanda ya koma suka wani to a jaye an ka jaye sai ya ce cikin dare sai ya raba rubuna ta ya ce ku ku bina daidai lokaci kaza ku taho ko kuma ku bina daidai lokaci kaza sun zo da kamar awa kaza ku ma ku zo ku ku bina haka ya basu a suna jiran da sai su yi da saura su kafirai sai suka kawai sojoji na tahowa sojoji na a'a to maza Allah ya samu labari kina ya karo sojoji sai su haka wasu daga nan suka ce to mun gobe wasu sai sun kawace ba da kin yi yaƙi ba an ce ga tarihin yaƙi har yanzu ba a taɓa rosa yaƙi ba kuma sun kaci nasara ba ko ba kashe kowa ba a koma gida don ba wannan ba na rubutata sallallahu alaihi wasallam ko ji ta yi ya jawo su ya kawo su gida mutane suka zo su nemi su gori ga gudanci ga wanda an ka ciyo maza Allah ya ce a ga masu nasara ne daga yaki sallallahu alaihi wasallam to wannan ya hita da ƙarin mutane dan ya tai da su ya cin masu kaga ma kenan da ba a ta da ba a dawo ba da da shi za a gama yaƙi kenan tun da shi ya jagoranci a tahi akai wannan ƙarin da za a kai ko ce ba kallo ya kai ba shi ka faɗa in ya zo da ganin shugaban mu kaga hawa wa gwarzo kafin dai gudu suka ce mai kawo ba ya fita yana mai ƙarin mutanen ma'utata da sojoji inda ma balaga katalin umarari lokacin da kashe sarakunan yakin nan su uku labari ya zo gare shi an kashe su ba haka ba wani an ka aiko Allah ne ke nuna mishi kai da kace bai san gaibi ba haka faɗa mana abin da abba ya kakkawai waya inda yana shi kake wa zakara hadisan dawilan ya ambata hadisi mai tsawo bi mu'jizatun akwai mu'jizoji suka bayyana a wannan karo wa ayatun da ayoyin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi yana daga mu'jiza da aya ilamuhum sanar da su annahum su yafkiduna al-ma'a fi gadin cewa gobe duk za a rasa ruwa ko kaɗan cikin runduna da baki ɗaya gobe ba gobe ba gaibi ne ba ya ce mashi riƙe mana butan nan gobe za ka yi mamaki abin da zai bayyana ga butan nan da gobe da ku sai babu ruwa da wannan abun allah ya share dukkan rundunar ga baki ɗaya kaga gobe wanda ai amma ba da labari yau kuma ta dalilan su ba za ta kasi gadan Allah ya ce haka to Allah ya sanar da shi sai ka ce ko bai sani Allah ya sanar da shi kenan wa zakara hadisal mi'dha'ati ya ambaci labari ko hadisin wannan abun Abdullah kuta din nan kale yace wal qawmu zuha abdalasi mi'ati mutanen da tare da shi su kai su ɗari ko kusan ɗari uku wa fi kitabin muslimin annahu qala yace da abi katada ta manzo Allah ce ma abu katada wanda yazo da miƙa abu tannan yace in fas alayya miqatika fa innahu miqataka da wasu isa muke kulmi a fas alayya miqataka fa innahu sayqulu laha daba lahu yace ka rike mana butanka ta Allah taka za ka ga mamaki gare ta nan gaba wata kar na hawa mu ya baci kama abin da kuka gabatar wamin zalika ya daga wannan hadisu imran ibn husayn ina asaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam abashin sanda kishirwa ta sayan manzala da sabai ne sallallahu alaihi wasallam fi ba da asfarin cikin sashen tabice tabicen su fawan jihar Junaidi sai ya aiki mutum biyu min ashabihi daga sahabban shi su ne umar da husainin da aliyu na abi talib su ya tura min ashabi daga cikin sahabbai ne wa alamahu ba ya sanar da su yace ku bi nan kuma in kun je za ku rike wata mace da raƙuminta ta ɗoro mishi ruwa cikin salka guda biyu ku zo man da ita sallallahu alaihi wasallam ku bi nan za ku cimma wata mace ba gaibi ba ne to ka gani sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bi nan wa alau ya sanar da su annahu masu ya ji danin mar'atin za su samu wata mace sai ce bi makani kaza yin kun kai wuri kaza akwai wata mace da ragumi da salka guda biyu na ruwa ta hukun da ita wannan ba mujiza ba ce sallallahu alaihi wasallam ma'aha ba'irun tana da raƙumi tare da ita alaihi maza da tani tana da salka guda biyu na ruwa ɗauki da alhadisa wannan hadisi sai suka tahi su umairu da husain da aliyu na biyu ɗalibin ba waje da ha suka ko same ta inda manzon allah ya ce sallallahu wa ata ya biya suka zo da ita ilan nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam فجعل في إناء من مزادتيها من مزادتيها ya ɗibi ruwa ya sa ga wani kwano ko wata ƙwarya daga salkokin da nata guda biyu ya ɗibi ruwa nan ya ɗibi ruwa nan kaɗan cikin ɗan kwano ko cikin ƙwarya haka ya addu'a ko ya abin da ya yi sai ya maye ciki sai an ka buɗe ƙasar salkokin nan ya ce kowa ya zo ɗibi ruwa aka yi ta ɗiban ruwa aka yi ta ɗiban ruwa bayan waɗanda da ya addu'a ya mai ciki aka buɗe ƙasa aka yi ta ɗiba sai da kowa ya gamsu ya ce to a ruhe mata ruwan ko da aka duba ruwan ƙaruwa ɗaya sun kai sai cikin gani ba mu ɗibi ruwan ki ba ruwan allah ne mun ka ɗiba amma jama'a kowa ya kawo taimako kowa ya kawo taimako an ka ta kawo wa kowa ya kawo har ta cika zannuwanta ko zananta da dabino ne da menene ya ce sakamakon mun muhallinta ta samu guzuri mai yawa ya ce tuhuwai allah sauka lahiya ruwan da nawa ne yawan allah ne ba mujiza ba ne mujiza ne ga wanzu allah su da rasu nawa waje alafi ina min maza da ta yi ha wa ƙala fihi ma sha Allah da ya ɗebo ruwan nan daga salhokin na da guda biyu ya faɗi wani abu wanda Allah ya so ya faɗi ya kone ya ce ya addu'a kenan sun ma'adar ma sannan ya sake bai da ruwan nan bil maza da ta yi ni cikin salkunan nan nata guda biyu kaga ya buɗe ga ya ɗiba kaɗan ya buɗe ga ya ɗiba suna mutane suna da yawa kaga kada layi ya yawa wannan ku zo nan ku ɗiba nan ku zo nan ku ɗiba shi yasa ya ɗiba da ɗiba nan da ya addu'a ya zuba nan ya zuba nan an ka ɗaure ya ce to a kwance nan ka sai ci kowa zo ɗiba sallallahu alaihi wasallam na'am sun ma futihat azalihima sannan aka buɗe ƙofarsu ta ƙasar ita salkar wa amaran nasa ya hori mutane fa malaku wa asqiyatahum suka cika abubuwan zuba ruwansu hatta lam yadu shay'an illa malaku har ba su bar wani abu wanda aka yi zuba ruwa sai da an ka cika shi babba da ƙarami tunda kaga cikin sahara ake an samu sa'a ga su kuma ruwan da yake ba su da iyaka ruwan Allah kaga ai mutum ba zai bari ba kila ko kwankwala ce sai an cika shi da ruwa balle ko ne kala imran imran ya ce wa yuhayyaru ilai yana kamantuwa gare ni annahuma lam tazdada illa ibtida'an bayan duk an gama cika komi salakogin nan guda ba su kara komi sai cika cika ɗaya suka kare sannan an ka ɗaura bakuna nan na ƙasa sun ma'amara ka ji karimci irin na manzo Allah sallallahu sai ya horo wajen mai adil mar'ati min al azwari aka tara matan nan guzuri da mai gari mai dabino mai cikui mai dan kirishi mai dan nama dan soye duka a kawo ce kowa ya kawo a taimaka mata ba mala asau hatta mala asau ba har manzo Allah ya cika tuwa da tara ana zuba mata abun nan wa kada yace izhabi to kama hanya ki tahiya ki fa inna lam na akhuz min ma'iki shay'an ki sani ko dugo cikin ruwan ki ba musabban ɗiba ba ruwa ba naki bane ba ruwan ki bane walakin Allah sakana Allah ne ya sha da kuma wannan ganima ce ki ta Allah ya baki kaga ta baki da ta fata gobe ko ba gamuwa da ita ce ta zo a samu ba al hadisa bituli wa sallama tabnil akawai kala yace kala nabiyullah cikon hadisin can ce sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace hal minu wa du'in ko akwai abun alwala na ruwa saboda ana son ruwa to madadin kawai ya ce ruwan ku hito shi za su hito to yanzu za mu zo nan ɗan da kawai zai zo ya ce Allah ruwa da ka so a yi shi kenan kai sauki hazo kirkici ya kama ruwa sai ya ce bari haka nan to amma dai zai gwada mana al'akhzu bil asbab ana son ruwa ya ce akwai mai yan ruwa na alalla fa ja rajulun sai wani mutum zo bi idawatin da wani abun zuba ruwa karami bihi nutfatun akwai dan digon ruwa ciki fabragaha sai zuba ruwan nan fi kadahi cikin wani kama a ce koyi fatawadda'a sai fatawadda'a na dan dan digon nan da ruwa da ya zuba ga koyi dukkan mu sai muka yi alwala ya ce kulluna dukkan muka alwala nu daga fi kuhu daga fakatan muna zuba shi da yawa gaske wato kamar maɓana kamar mutum ya bude hongo muna ta kamfatar ruwan wani kamar ma da kayya a ta ɗebowa ana yi tunda ɗan ɗigo ba ne amma ga yanar su dubu da ɗari hudu kowa ya alalla ta son rai ne na ruwan nan ɗigo guda na maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk da tafi ko da gafa katan arba ashara ta miyata mu ɗari goma sha hudu dubu da ɗari wa fi hadisi umara fi jeshin usrati ya manta ya suka ji sai na umar cikin yakin tabuka tabuka kenan jeshin usra wurin tabuka wa zakara ma asabahu ya ambata ya ambata abin da ya same su min al hadashi da kishirwa dama ko banza dai sahara ce kuma ana cikin fari sannan lokacin tsananin rana hatta illa rajula hatta kai ga mutum la yanharu ba'irahu ta kai ga ya soke rakumi ne baya asiru farsahu ya ta tumbe shi ruwan nan da an gare cikin ciki ne ta kai sai a kashe rakumi a gefe don a samu ruwan da a cikin ciki ne saboda matsuwa da kishirwa ta kai inda ta kai kuma ba inda aka tsammanin a samu ruwa ya so ya taci tumbi ne bai sharafahu bai sharafahu ya sha wadda gaba abubakar da sai aka shahara cewa to in an kai ana soke raƙumma ana ɗiwar ruwa to me za a hau me za a ɗora makaya da haka na aka cewa rasulullahi wanka shawara ba ta yi ba ya kamata ka bido mana ruwa na haka na allah kamar yadda aka ce shi ma abinci ya yi kaɗan an kai ga irin wannan ana soke raƙumi don a ci nama sai na umar ya zo ya ce a rasulullahi ga ka muka ta sai mu soke raƙumi don allah ba mu abinci na allah ya ce to a yi shi da an ce duk mai dan abinci a kawo an kawo ya ce kowa zo da burgami da zai ci da aka ta ɗauko wurin abin ka kowa ya ɗibi abin da ya kaso ci shi gidan mace ta ya abu a kuma so ta rabu ne sallallahu alaihi wasallam tunan sai da na abubakar shi ya tashi ya je ya kwaɗaitar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam du'a ya ce ya rasulullahi abin da ya yi yawa hatta kai ga ana soke rakumi don a samu ruwa ya rasulullah kai muna addu'a Allah ya ba mu ruwa fara fa'a ya dai sai ya daga hannuwan shi kai dai falam yarji'u ma shi an bai sauke hannun shi ba ta kalati sama har sama ta ce ga ruwa nan an kai ta kwarara ruwa har kowa ya gamsu hatta kalati sama har sama ta ce ga buga ruwa nan ban saka ba ta dunga kwarara ta dunga zubar da ruwa famalahu ma ma'ahum min aliyatin suka cika duk abin da suka da shi na inda aka zuba ruwa walam tujawiz al-askar wani ban mamaki kwakwabin wannan runduna kawai an kai ruwan duk inda ba nan ba ba ai ruwan ba nasu ne kawai an ka zo an kai musu gehen su babu ruwa a ga ruwan mu'jiza ne kawai sallallahu alaihi wasallam wa ana amr ibn shu'aib yace anna aba talib wata mu'jiza kuma wata danganci ruwa سيدنا أبو طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو رديفه ya ce manzo Allah yana goye da shi saman dabba guda bedil majazi a wuri na dil majaz ya ce manzo Allah a dishtu kishirwa ta kama ni walaysa indi ma kun ban da ruwa kuma ga a cikin sahara irin ƙasar makka sallallahu alaihi wasallama sai ya sauko da ya sauko kusa abin da ya yi sai ya haka hakan da ya yi kawai sai ga idaniyar ruwa ya ce rabbuka yuɗiɓuka ya muhammad amma allah kana bin ka kamar da aisha ce bai ƙaƙarin kawo mutum a gudun shi ya ɓaci ko in mutum ya rama allah ya kuci da shi ita sai na aisha ka sa halin yarinya ta ka ja mutum kuma in mutum ya rama allah ya kuci da mutum ce ƙwarai ita ba sai da mutu radiyallahu ta'ala da tsakanin ta da shi ba ka shiga to shi kawai sai zo sai ya buga kafa ta zubi kawai ya haka shi kenan sai ruwa sun ka bugu wuce amma ubangijin ka na bin ka ya muhammad ce walau an ta aqata hu la aqaka ya am baba ko kai karbi Allah Allah zai bi ka ko kai karbi Allah Allah zai bi ka ashe ka ga matsuwa da yawa addu'a ba ijaba kusa kusa da gare mu ko kai kan bi Allah baban Allah zai yi ka wannan zalar da biyu maza Allah sallar sama sai ya sauka wa da raba bi kadami arda ya buji kasa da dudduge ne fa kharajan ba sai ruwa so kai ka gana ko magana ma bai ba ita kasar ta sani ruwa sun san su aka so to da aka so kai to kawai nan take ba ma yi addu'a bana kawai an buga kafa ruwa so kai sallallahu alaihi wasallam fakala ya ce ishrab baba ga ruwa sha ce ka amma ubangiji kana binka wal hadisu bi hadal babi kasirun wato dai hadisai cikin wannan babi na inda ruwa ka yawaita saboda nuhin manzon Allah ko ta wasu sallama abu ne mai yawa wa minhu yana daga irin wannan babin da muke magana na ruwa al ijabatu samun ijaba bidu'a ya istisqa ya saboda addu'a Allah ya ba da ruwa kamar da aka yana saman dumbari wanda ya zo ya duka ya ce ya rasulullahi fari ya yi yawa ruwa da yunwa da rashin abin da za a yi kiwo ya rasulullahi kai muna addu'a Allah ya ba mu ruwa daga ya ce Allah yana roƙon ka sha da bayanka ka sha da dabbobin ka raye ƙasa kan da ya sauke hannu sai ga ruwa bai ba da hadisi ya ce wallahi lokacin ba yankin girgije ko kyas a sama nan take kan ya sauke hannun girgije ya zo ya kama ruwa sati guda kamar da bakin masaki haka aka ruwa haka aka ruwa sati guda sannan kuma da ɗaure ya zo kasar da adam in kun dan ayi ruwa ku ce ayi ruwa dan ayi ruwa a can kira wani zo duka ya ce ya rasulullahi ruwa sun mana yawa dakunan mu sun mutu ba a zuwa kiyo ba a zuwa kasuwa kai muna addu'a a bar ruwan ga haka nan to nan ba a ko addu'a sai ya ce hawalaina la alaina wa alal kifarun aka ruwa sun ishe girgije ta yi can daji ke ta ruwa to sun ce har yanzu wannan ruwa suna nan ana yin su ila yau ne kiyamaci sallallahu alaihi wasallam yana haka girgijen na tahiya shi ya san hannun wane ne kuma yana jin magana cewa hawalai na la'alaina ya ji an cece an kana cewa girgije bai san manzon Allah kana cewa bai san shi ba kana cewa baya bai da imani kana cewa bai kaunar manzon Allah to kai da kace da ya mutu don Allah zo kai mana bugai ko ku ya zo ya zo ya sa girgije zo ko ba sai ne ba ko bai zai zo yi ba iyawa shi mazan Allah daban kai daban Muhammadu basharun lakan bashar wani wakil ya mutu bai da hajjar sallallahu alaihi wasallam an sa addu'a ce saboda addu'a a sha da mutane ruwan sama wa ma ja na saboda abin da ya kama da shi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah salatul fatih صلاة الفاتحة